أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب بما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومداد العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الشيخ من الله يعلم البدري ذاتك بنظرته كاتبة من بدوي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جموع المسلمين وأصحابه وصحابه لا تبارك وتعالى أن يجعله يوم يوم يوم الأكيد من أبي أبي سورة المائدة من تعرف الآية لها تتبعين الشبه تعيش بالكون لا لا تشك الآية وقت نقول عايش بياتي وكل الدنيا كل سوء أيضا شيء إن شاء الله لا ومكان الآية التي تشيرها والذين كفروا كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم وإن لكم بآيات ديكم أن تكون ماشي ديما dama mun faɗa mun ce shan Qur'ani yana magana ne kan a tariqul lillahi wa tariqul mustaqim wasu jama'a Allah ya yi zai shigar da su aljanna wasu jama'a kuma za su samu shekara da na za su mutu gidan ne to lokacin da wata tsaya su sauka aka ce duk wanda ya yi bayi da Allah zai shiga aljanna wanda ya kama ce Allah ko zai shiga wuta Allah ya sanar da yake kullum ya kullu da kada ila al'aba dukkan jama'a ko da kuma shiga aljanna sai dai wanda ya wani an hana cewa sun tattali duk wanda ya yi bayi da ni ya gaskata ya وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى كلمة من الشهادة ليش قال لنا وأبى وأبى وقد أبى دخول الجنة هو اللي يجب أن وضع كلمة من الإيمان الذي لا يجب عن الجنة يا كبار كيسر والمجيب هو الذي يسوي أبوه وقدوه كيسر ita da wani gari can da ruwan zikin da tsami ke rayuwa ruwan zikin da tsami sun mafan wani allah ya cikin wani ya kama da ya lokacin da yana cewa ko zan samu wani wanda ya rike wanda ya ga ruwan zikin da tsami da suke da shi da wani tsoro sun cizon mutum da ya rike lalle wannan mutum ya yi zamani da ruwan zikin da tsami sai da abin zuwa za ka yi da bai ce da akwai wanda ka kiyaye daga cikin maganganu a cikin jidan labarin jidan da tsari ko ni abu da ke bari ko wani azinsa da jidan labarin da kiyaye na kiyaye yana cewa fara'ani nan da wasu hunna duk mutumin da ya gani ولا ولا تشبه ولا ولا تشبه قال سيدي سبحان الله تركيا كم هذا كيف يكون هذا يا ذاك كذا جوا أبو جهل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من آل يا ذاك هكا قال أبو جهل يا ذاك يقول وكما إلو لإلو ولا شيء ذلك ولا قال له سيدي أيها الملك يا كوانا فضلتني كيف تراني إن أبا جهل لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو جهل إن أكيد كان صلى الله عليه وسلم إلا وانا آية سيمو أبي طالب شيء أقول لي غني وإما آية من إلى أبي طالب بجد سوى ما أنت إلا بشر مثل الله جل سوى قوة من الجن مثل كبر أي شيء رسول ديما مولا ولا يجوز إلى بلاد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم da ya gama tsallar da ya yi tsallar su mina gare shi da amina da shi wadda da tsallar da damina da ya ganci ya yi man da shi aina shi ga zana shi kawai abin da ya gani wannan marayan gida a kuɗa da shi da ya gani ko kan yi wani bari ka sai bari sarkin nan zai fahimci wannan magana ko ya garkata shi saboda haka malamai suke cewa kuma suratani suwarul ashka ko suwarul mutakada dama mutum kala da ake gani in ka dauke shi ka shi a jikin sa irin na mutane to yana da kala ka amfana da shi amma da kai shi a sauran mutum kada da wani kudu da a cikin zuciya to Allah ya zaka amfana da shi saboda ga Abu Dhabi ga su Abu Dhabi ga su Shehwaju ga su Ugbaju ga su Walidu ga su nan dai kala kala su sun yi ido da ido da aka yi amma amfana da aka yi ba saboda da shi ya timo da bi'alin su kai. Zai ma da suka ce duk lokacin da jikin nan ya bayyana maka don mutu kada cewa wannan zurin cewa a gabayin Allah to lallai za ka zama mutumin kirki za ka yi imani sai mai fasar yi ne tsanin hannun yau wata tsarin rafi ashira a wata lokacin da yake magana muna karni ne na goma sha hudu wani kyare zuwa ka lebo tsare zuwa karni na goma sha hudu kai da dari hudu da arba'in da shi ne siriya ko ainihin zuwa wani abu ne ba sai na وكان عبد الله بن سلمة ورجله ولا رأينا المعجزات وكان وجودنا أن عبد الله بن سلمة ينور أبدا من كلمة كلمة كان هو سمينا به وسمينا بالمعجزات فموسى ولا باري عبد الله بن سلمة موسى ولا باري مؤمنين ورأينا القرآن أما القرآن مبشر وإله كأسنا عنهم آمنا به sai muka yi imani da Allah sallallahu alaihi wasallam muka yi imani da Al-Qur'ani wanda daga da muka gaskata shi babu na explanation akwai kuma sunan sha wanda ya haɗu wata alkare sun ga duk tare da lafi tsaron kan su mai girma kai wasu wasu su gama wani abu da za su wasu su sun gama wani tare da lafi tsaron ma amon ba su imani da shi ba Allah ya zuba da mu sada shi ne malam ya ce Allah ko kide Allah ta mu da in la ko mu ku ga shi da surar mutakara ba surar ashkam ashkam shi ne kawai ko surar surar wannan ka ba wani wani wannan ba wani lokacin da kai da irin wannan ba za ka amfana da shi ba shi yasa wani lokaci ba mu jini ne kiti ba wallahi ma wasu rukuna wasu rukuna a yadda mu wannan wanda suke inkari inda muka je inda muka je mun je wani guri ba su gane wannan ba to ba su yi usuli ba da sun yi usuli da sun je ba za su tsara ba wannan tashin wajen magana ne sannan tashin maganan Allah ba ka da alaƙi cewa ya yi da sun alamu na Muminin ana hukun fada ana hukun gana zarfi har da abubuwa da amuri da zarfi. An faɗi cewa wata rana da tsira da zarfi wa musu magana tarihin magana ne. Ya yi wa'azi wa'azin da zarfin sarfiyu idanun su zuba da hawaye sosai wajen da nisar ulu duka sakon sun tsori ta sosai har sabon suke cewa har na wajen waje kai ka ce wannan wa'azi ne wanda ake da mafana to ya kare a wasu na yi wani wa'azi na yau da su da yau da yau su je da yau da suna sabon su guda goma za mu kare ta maganar ne daga cikin maganar shi da yau da su da baya wannan sabon wa'azi iyakan wa'azi suka ta sun yi girgiza ko sun tsoriza idan sun zuba da hawaye bayan sabon sun samu gidan su ba su wani bin wasu wani nan tare da sun zula da zullawa sai suka ce su to tun da an riga an yi wa rumaniyawa su akwai bukatar kawai su shiga wannan layi na rumaniyawa su daina cin tsarna abinci ko su daina cin nama su daina shafa turare su kama azumi har abada in suna azumi ba za su kare shan ruwa ba in suna sallah har abada in suka zo ba za su yi bacci ba har mutuwa ba za su kare komai ba Rasulullah ya tsara mutan wannan labarin sai ce musu ku da kuke cewa kaza da kaza da kaza da kaza to ku sani cewa ina addinin musulunci babu rubaniyanci rubaniyanci shine mutum ya ce na ɗauki kai na na koma dari ban da abin da zan yi ce bauta wa Allah wanda ki sa ku zan ku tsayi ba ko mutum ya ce ba ni ba aure ba ni ba da ana da abubuwa haluna a suka ce wallahi mu ne muka kaya da suna dan salatu sallam sai ce musu halan haka bai kamata ba ya usman إن الربانية أمتي الزهاد إن كان تقدمه الرباني الأمة تجيني كما يتهادي لا الربانية في الإسلام قال إذا كنت أجمعنا سوك ينكي قال ربك نمازا إجزاء أمتي الزهاد شيني كيوي تعظمي sai ta wata idan kuma ka ta gana su su fi mata to in ka kace mata ya za a yi a yi mutum ya aure mata ko ɗaya ne yana da hali ko biyu ne ko uku ne ko hudu ne Allah ba zai ba shi lalace da su da yake nuna aminci na tsira da ya ce lokacin da kace da iyalan ka da dai ka ba su da nan. Sai yau ana cikin da ya zo da ku da aikuwa kuwa. To wannan yaran za su amfani a nan duniya za su amfani a gurin yaran. Yau ana cikin da ya sa ka samu yaro yaron ya mutu ko yaron ya yi da su. Kamar sun gaba ɗaya da su ya kuma fara ko shi an yi wa iyalan. zai kasance rigaye ne a gare ko zai kasance zuwa gobe kiyama idan kuma ka mutu ka bar yara za su kasance haske a gare ka ranar kiyama sai ce wannan shi ne saboda haka ba abin kiyama bane ne a wuri Allah sun ce sun ba ka yi ba sun da sun mutum da kiyama sun da ta baya da dalili a wani da ne na cewa da na ka huta na salo ko inni mu ka fulu mu ko yau kiyama ku yi aure ku yawaita ku bi da ka yi ka karanta shi kiyama sai kace ba za ka ci nama ba sai su mutu ya ci nama a usman ai in kace ba za ka ci nama ba to sani ni ma ina ci nama da ba in ga gana ma zan ci nama kifi a kowace rana ma ba ina ma ci ai ne mai kyau kace ba za ka ci turare ba to kuma shi turare ne ba za ka ci turare ba sai idan duka san shi daga lokaci zuwa lokaci amma a ranar juma'a dole ne mutum ya sa turare sai ce mutum sallah ba kace ba za ka ba za ka sallah ba kai ko da kai sallah ne babu hutu babu ci ana bagara da kalli ba shi ruwa yace a rikwa ya ga wani dinna kake gani kina sallah kina bacci kina azumi wani lokaci kina shan ruwa ba ka ji an sunna shi ne tun ni sallah ne tun ne ga ko wannan ala wasu abun ne musu dani ko kuma ba su awa su wannan domin sun ji areba da ke cewa rubani ne sun ji an yaba malamin yankudawa a malamin nasara da kuma da su zai ruwa ne su ji wannan ibon ne ke za su ci lura ba su sun da su su bar duniya ga baki ɗaya ga baki ɗayanta su koma harkar neman lafiya to wannan yana daga cikin ƙarshen magana to sai abin da za su sami su musu musulmai musulmai sun fi rubaniyawa sun fi kisiri inda ayata ta zama musulmi da min tarihin halal ita wannan ayat tana hana musulmai da su haramta halal da Allah wakili ya ba su ya ba su halal da سؤال مين أبو هرب الكلام هو عربي قلنا في مكة مكة أقول لي دين يكون سورة من تعليل الحرائم نهلت حرب تولى بكين دي وياتي أو كل يقول لذلك ويقول الحال إلا بأجل عليكم من كل مهلم الحرام كمهلم الحلال يمكن من ذلك حالة الحرام ولو ذلك حالة الحلال لا تحرم مطيبا لما أحل الله لك الله بكين دي أتي كرب ياك لكن الله يعني خلق وعرف ده ده أنا أنا من الأمر المترزق من الآن كل شيء أول زنداني إلا أبنتي إذا كانت حلالا هي كانت حلالا فلا تعرف الماء ولا تعتدوا أي ولا تجاوزوا حتى ولا تجاوزوا حتى أقلهم يتم إياك المدار فأمر الله فقط إذا أمر الله شيئا تقول لعلك إذ يهمت أبو بكر وكذا وإذا عمل شيئا فما تصاور ثم هلك أو زي عليه أو مثل الله مثل ما يأتي إن الله تعالى قال إسرائيل الله يجب يا خلق المصطفى إليه ولا تزيد وهكذا خلق الصورة وهد غدولا يا أسا وسمع يا أبوكي فلا تسمع تسلل يسوع وهرم أشياء يا رب تصوى فلا تنتهي قوة إلى كيتا wanda ka ta ta shahara da wadan lakum ko dukum ya yi shi wa kuma abubuwa kuma ta ba ce gare ku gairu ya ji ba wai ya ba ta bane bala ta ba kuma ka ta duka bi ta ka su aya tana ka za ku ji cewa la ta salu ala ya yi duk da lakum da su kai mutane su dinka tambaya su yoyi su tambayoyi har su tambayi wani abu ne an gaya musu labarin zai bata musu ne aya tana gaba wannan kamar mukaddima ne saboda haka kullum ana gaya musu ne cewa sanata ne yawan halal yana da ne ko a yi da zai su ne shi Allah ba kiri ne hana wata kula da zai ake yi ne ne da da rayu da da da abubuwa da abinci na daga arziki ba tare da tawayewa ba a cikin hakkin bawa ko da yake malamai sun magana in mutum ya samu da kuma kare Isra'il ba ke Isra'il ina da wanda yake karatu ba da shi a ne cewa in kai Isra'il ka tabbatar da shi ma labarin ne ba su to duk mutumin da ya zarce kuma ya shiga da neman abubuwan jin daɗi na daga abinci da abubuwan sha ruba wa ya yiro zalika ala irzi ala kasbiya wa yadiru wa yadiru wa yadiru zalika ila istigari bi dunya wa zalika ba da jilla sau da yawa kuma duk mutum ya zarce ko ya zarme ko ya zari wajen neman abubuwan abinci masu daɗi da abubuwan sha masu daɗi wani lokacin abin da dauke shi akan kwaɗayin ya zai neme su ya shagalta da duniya ya bari ibadar Allah ko kuma ya manta ba da abin Allah to idan ya ga kuma ya yi abin da ba a so wanda wanda an yi sayyibatu wanda alhaba kama ba da ruba inda zalika aidan yanqus min min dabiyati wa qad al-ardi haka da mutum kuma ne ya san da abubuwan da shi ma bare ne shi ba zai kuma yi ba ruba ne shi ma ai ya tawai kansa bala hankalin su za su samu tawai a cikin hankalin sa inda ba ta hakima domin tashin wasu abubuwan shi da muke ci su ƙauye da fiye da insan suna samun ɗabi'ar ɗan adam ne wasu ƙauye a ga wasu nan wasu na kama da hankalin sa suna da don ya zo ya tafi da abin wasu za ka rika samun yana da kanta a cikin hankalin sa a cikin abubuwan da yake shi cikin mafi da yake saboda haka malamai suka ce wani ma'aikatu ba su gane akali motsayi da su ma'alima tare da rika hankali wannan abokin korarren abu ne mutum ba zai zama yana da ma'arifa ba matuƙar bashi da hankali a cikin zuci dole ki zai mai hankali ne ke zama wa'ari labur da mina suke wa labur da mina tafakkuri ku zalika riku ulhabu to ba mu ba mu kama sai mutum ya kasance mai tunani ya kasance yana cikin tunani ne sannan hankalin da zai dawo duniya warubanu da wani rubaniyar kullum a lawarin ila ma'aikatillah su wannan rubaniyar kuma kamar Allah ubangiji ya kawai musu hankalin da ne tun su rinsu samar da ake bukata da shi wanda abubuwan da mutum zai ce hankalin su zai rafi kinsa in ma yana neman sanin Allah har ya gane shi ina kun samu na kasa da wannan wanda zai rike da rubi duniya wata kare ko da shawari kaga mutane wanda suka shigar da neman duniya suka suka suka suka suka suka zuwa suke neman shi a kawai shawar kawai wanda sun zikira Allah suka manta amon Allah kuma wanda zai jama'a da mutum kuma ba za su so inda ake nema su da da ma'aikar Allah sai Allah ne wanda ya tsaki ga shi ne ma'aikar abin da ake nema ne shi ne muke fata ciyar da Allah ya saboda ka sauko domin ma da kula wa ala zai ba wata kula da zai an tubi shi gobe wannan shi ne ƙarishin maganar nan ta ayar da suke cewa in ka za a laifin rubutu ne ko kuma za su kula wa ala zai ba na kan الله سبحانه وتعالى يأتي يا أيها الذين آمنوا إن الخمر إنما الخمر ولا ميسر ولا الساب ولا الزلام رجس من أمر الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون الله سبحانه وتعالى يأتي يا أيها الذين آمنوا ما لم يقولوا برأسك حتى الذين آمنوا أنا بغيري وفي أيها المتعي مدينة ومتعي ومتعي ومتعي ne wanka ne aka tsaya da awon ana magana ne da mutanen Madina ko da ko an yi tafiya a cikin Madina aka yi magana ta da za su to ana magana ne mafi yaya da mutanen Mata ko sun zo gurin ne ko an je gurin su ya ko da kuka yi imani inna ma zahamul ku sani cewa ita giya ita giya wala masiru da jata wala samu da da yi wa kuma a kan sujada wani islam da ɗaukar hannun nan na mutsarar nuni ga wani idan kan kuma a ce ga gidan dai ko ga gidan biyu ko ga gidan la ko ga gidan da an wani an faɗa daga bayan nan ko a farko da alhamdulillah nan a saka a ce a nan kun la ne abin ba zai yi ba ina mai abin zai yi ko kuma nan zai yi abin ba yi ko kuma nan ba zai yi ba yi a suna da allura guda guda guda bakwai a bakin kafa suka kafa su in suna so su yi wani abu sai sun je wannan gurin rinsu dukkan abubuwan abisun musu mustaqirun abubuwa da yin muna da abubuwan kazanta min amalin shaitani daga cikin ayyukan shaitan allazi yuzayinu wanda kuma ya kawata muku shi kuma su aikata ba amma na ga gida wanda ke jan ku sassani ku ku ne tace su ko ku ne tace shi abisul mu'abbaru bihi an abi ashai an tabbu cewa wannan masala nan kar ku aikata wannan abu kuma Allah ta baro ku kada ku aikata wannan abu da kuka lissafa in kun yanka hakika za ku samu babbar yau ɗalibin kuma gano da yawa kan mai ayyuki da kawo shi ne fasara na yaki alwakilun da zai yi kayan al'agara abin da yake sa baye wanda ya zo yi kayan al'agara yake kare hankali lokacin da mutum ya sha giya ya tsaye baye to zai aikata wasu abubuwa ne wanda sabani mai hankali bai aikata su ba suna ba su da kawo suna nufin ma'askara min asirin inabi wa gairi wani abin da aka zamo da shi an yi kamar suna ɗaya shi amma ana kamar su ne daga sumi na inabi da yake wata lokacin da inabi ake za su ana ke amma kuma ba da inabi ba amma suna ce wa gairi ko da wani ya an na rasu masu al'adar domin shi wannan yana kame hankali ko kuma yana rufe hankali in an ta alhamaru ana nufin shi mai sai da giya shi ne alhamaru in an ta alhamaru ana yin wurin da ake sai da giya ina ba kuma kuma shi zatin da ke da shi ana maganar giyan ne da kansa maganganu a sun yawaita kan ko menene giya a wani hadisi da sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mutiri khamru wa kullu qawli haram duk abin da zai sa kama da yayi sunan sa giya to abin da zai sa kama da yayi sunan sa giya to abin da zai sa kama da yayi sunan sa giya kullu mutiri khamru wa kullu qawli haram in ya sa kama da yayi sunan sa giya ko sunan abin haram ne mu mata wani ziyara na ko da yake akwai haramun da muke cewa a cewa da kusur akwai haramun da zafi akwai haramun da ba haramun da gairi haramun da zafi akwai haramun da a wata jikin da an ce giya haramun ne an ce zata haramun ne an ce zira haramun ne an ce shirka haramun ne an ce riba haramun wannan tana ce musu haramun ne a wani zafi haramun da gairi kuma misali Allah ba ke ya ce yau da ake bin ma'ana nuni ban ya wani wani yana kurba ba a yadda ake yi ba wannan cikin sunan sa haramu ne amma haramu ne da gani haka nan kuma idan wani da yana neman aure ya yi nisa abin da yake masa zuwa zuwa ba shi ne idan aka nama ka tsara ba sai ka zo kana ne wannan ne mace ma haramu ne amma sunan sa haramu haramu ne da gani to menene hukuncin giya shi hukuncin giya haramu ne da zafi Allah ba ke ya halatta giya da lantin ya zo in lantin kuma ya zo ana neman mai ƙarin bayani a nan kula da cikin wani kayan da suka ne lokacin da wata rana aka yi wani abu abin da bai yi daɗi ba kamar da malamin asbabun musulun suka ce wata rana daga cikin rana hadisin abubuwa ne da ne ruwan joshi a nan kula da cikin wani rana garin madina mutanen garin madina suna shan giya suna cin kuɗin da suka samu daga jata wata rana suka tafi da kula da cikin cewa ya rasu da wannan abubuwan daidai ne kullum muke da kowa da libai to wajen ayan da ta fara din da wanda suke cewa ya tsaro na kan kasar yawar da sirri suke to da ana ana yin jami'in islam da bai sun sallah ban gizi ya haramta giya amma wani lokaci yana amfani cewa isu ma baro wai ba wannan kuma baro nan ne ba ko wai su ma baro nan ne suna ne da zulubi kan farko farko ne don kuma zai yi musulunci ba ko ne ba kuma da kuma cikin mutum mutum za a gaya yanzu da kuma za a gaya wasu kasan za a gaya daga ƙarshe ana yi ana yi har wata rana wani daga cikin manyan tsabanin sallah da sallama ya zo ya ja mutane sallah da yana karanta kuri ya yi da kafirun zai ji da lalaye yana cewa kul ya ayi ba kafirun abu ma ta mu wa ana abu ma ta mu yana ji da lalaye da la abu ma ta mu wala an mu aji nuna suka cewa وأنا أجل ما تابوا ولا أنتم أجلون معهم سنة في دولة الله ولا أنا أجل ما أبيتم وأنا أجل ما أبيتم مغالي وقل لا أجل ما يجب أن أعود أسكي قولي أولي za ka gama sallan wasu da yawan da daga bayan gari da zasu kai kai ina ka saka ba mu lokacin da mai sallan da ba su su yi suka da kan nan sai suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga shi ga shi ga abin da ya faru kawai sai da mai ce su kuma abin da mai wannan da Allah ubangiji ya kawo wannan karshen wannan magana cewa lamun bayyana na musamman bayanin shafiya Allah ubangiji ka kawo mana bayani wanda zai kasance ya wancan da kowane kowa ma kan maganin giya da mutum domin musulmi suna ɗan giya musulmi suna tsaka su saboda haka sai ayar na sun sauka ta fara da wannan magana ayar da sun haru ya kowace sai imani zan yi cewa shan giya da yin tiyata walanzaru da kanka goma wanda ta ke ce musu su lanzaru da filosofin ne kamar da zaki zama su haka su mai da za ka kalli Allah kun saboda rukun ibada ana kanka ba su ne kuma ana sashi a tsaya a musu ibada da zaki zama su yasa ka gaya musu an sa ku to Allah kun gidi sai lissa ba ka rage wannan ayyuka ga baki daya bin su min amali sheda sanan tare da dalla ne daga cikin ayyukan sheda saboda ka fanta da gumu ne ke da ake magana ku ne shi ko ku ne su za ku samu barka kuma da mutane da Allah ya sanar bayani لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسلب الكفر حين يسلب وهو مؤمن ولا يسلب الزاني حين يسلب وهو مؤمن shi mumini lokacin da yake shan giya suna ta musulmi farar kula ba mumini ba da mumini ne da ƙarfin imaninsa ya da shi aikata mummunan kamar yadda ka shi shan giya bai yi zina lokacin da yake yin zina suna ta musulmi farar kula da mumini ne da ƙarfin imaninsa ya da shi aikata mummunan aikin da shi ne zina mai tsada lokacin da yake tsada musulmi ne farar hula da mumini ne da karfin imanin da ana shi aka zaura wani aiki shi ne shi ne tsada da wani aiki shi ne sannan nan suna da sallama ya ba wa sahabbai labari irin wani daga cikin mutane wani kubaniya wannan mutumin da ya koma daidai ba shi da aiki sai bauta wa Allah ba wata na wata rana wata mata sun mutane shi masu tana da goro tana da kofin giya a mutane sai zama sallama ba da yana jin ji ba ga ni kowa ba ga mutane lafiya lafiya lafiya ba da bai ka na zo da kowa da dole ta tafi daya sai na zo da korin giya ko korin giya nan kadan ko ka kashe yaron da yake bayan nuna ba ko bai zina da sai ce to lalle yin zina ka ne alƙur'ani ya ce wala ta gabu zina ina wakana fashin ba za a tafi da ko ba kyau kashe laifa a yi shi ma babban babban zurbi ne ba a yi ta kashe laifa to ya za a yi ina ga jiran kare na abuja da zai kawai shi ba yana kuɗi yin da kawai kofi da sai ka fi yin rautar da ya sha an kaɗa shi da ake kare da yake dai abin mai maye ne sai ya yi maye da yi maye sai kashe yaron bayan sannan kuma sai zai da ya sha bisalahi salama ne ya ce alhamdu kuma na ba ne ita giya ta ce kuma aikata kowace irin kake girman laifi duk girman kabariya in mutum ya sha giya zai yi aikata shi zai yi kisa zai yi zina zai yi koma wa irin abu ne da ta'adar ba ku da zai yi ba saboda haka ita giya ne wata abu ce ma da kyau amma abin da ya sa mutum aka wata kada aka ce mu ya giya domin za a yi magana ya da zai amurda ta da musala da wannan su kara ne kan mutane da su tallawa a yayin su suna cikin maye duk suna cikin maye magana ko da kazo nan zai faru za a zo ana cewa karatu bai karatu daidai ba ko ya ga karatu ko da la'a ba sha ku nuna la'a na kuma a wata da an tun har ko da la'a in ka fitar lada ne to kamar dai ma kana tare da su ne lafiya ne ya ko da karatu har da ya fi zama cikin cikin kuma duka lafiya na lafiya saboda haka wannan aya din ta zo ko tana wannan magana to da ba a ƙarshen dama in ayar ta aka yi kalar ayar na kuma halattun mutum wani sai mu karanta sauran ministan da yake rubuta za a fara da sauran
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في النصر والميسر ويصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة قال أنتم منتهون ألا تبارك وتعالى سوى السوى إنما يريد الشيطان أن يلقي بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فأنتم تقوم Allah subhanahu wa ta'ala yace iyaka dai ina ma mu ji shi dan aiki aiki wai na kula da wata wata kullu shi dai dai wa shine aiki wai na kula da wata wata ya san da mu alawa ga ba wata wata da ke ya wai da tsakanin a cikin me fil khamri cikin shan giya ko mu'amala da giya wal maisiri cikin yin a yin yin ta da kana kana ta lafin ne ma idan ku zo na rayuwa guda biyu saboda abin da yake ciki na daga sharri da fitila wasu da kun an zaki da lari shi wani na abin da yake nema shi ne kan yi kuka barin ambaton Allah wani salati ka barin sallah duk bar sallah duk bar ambaton Allah in kuje kuna tata in kuje kuna yin tata kuna shan giya to duk wani abubuwan za su ya ambaci Allah ba ba za ku yi sallah an kiran shi da ambaton ne domin girman da ya fi sallah halartun mutuhun shin za ku faru ne wannan kamar an yi tambaya ne amma kwanta bai yi za a kawo lokacin da ayyar da suka gaba ki daya aka kasa wa sabai gaba ki daya sun da inda haila ya hannu ya zafi gidi muhammadu gaba ki daya daga yau gaba ba za ku ƙara shi giya domin shi giya musulmi ne yake sha ta zama musulmi ne yake yi amma su wata ayyuka na bauta wa gumaka ko kuma koyar da su a mutanen maka suke yi wannan kan musulmi ba sa yi amma tana wani da ya sa sai dukkan su gaba ki ɗaya da suka rinsu yi zama da shi da biyar da rinsu gaba ki ɗaya su ayyuka ne masu da kyau ku yanzu je su ana da wani wata ala ya faɗa wani wannan maganar ne a kan yadda kullum umarni yake zuwa dama mun faɗi cewa alƙur'ani yana ba da amur yana ba da nahu yana faɗan halalu yana faɗan haramu yana faɗan hudu mutum cikin surar da mun same su yana faɗin wa'adu yana faɗin wa'idu yana faɗin tafshiru yana faɗin tanziru abubuwa guda tara nan su ne za ka dinka zama da alƙari suna waiwai jikina idan an murce ka da abu suna na abu idan an hana ka abu suna na abu na hari to na amu ana hana wani cewa mu mummire kar mu sha giya kar mu yi tata kar mu bauta gumaka kar mu yi muna da ayyukan da suka aka yi abu da ya kai da ce daga shi zama to wane ne ma shi nan alƙur'ani ya gaya mana cewa inda shi tsara da kuma alubun fasa da zubo a duba inda ba ya kuma zubo ya kuma min tsari ne shi shi nan ina abokin gaban ku ne ko abokin gaban mu ne muwa ban gaishe abokin gaba domin shi shi nan kullum yana kiran mutane ne isuwa ya kuma zubo ya kuma min tsari ne yana kiran da wasu ne su zama mutane wuta kuma abota wuta shi kuma shi nan kai sallallahu alaihi wasallam ya ce inda shi tsara ne ne mai adama madalitin shi shi ɗan jini yana gudu a jikinmu kamar yadda jini ke gudu a jikinmu akwai kisoshi ikayi da kuma guda biyu wanda ya kamata gumamin na su da wani shafa da shi na ɗayan da shi ne a cikin ayyukan shi ɗan ne ko ni kisan da ake bayarwa ta shahara sosai cewa wani dattijo mai zuwa masallaci sallah baya barin dangi ya wuce shi sai damuwa ta kama ya sa idan da masallacin sallah su ba su ya zame da ya fadi da ya zame ya fadi sai mutum ya fito da gaggawa ya dauke shi ya gyaggyara ya kai shi masallaci tun kafin ya fice da bai ce kai ba tsore wa ne ne wannan ya ce a kawai sai mun je masallacin mun ya fara zuwa ne ku je masallaci ya ce masu ku ya min cewa ne ne ka kawo da masallaci ya ce lalle abin da ta kawo masallacin nan lokacin da ka fadi Allah ubangiji ya yi kishin mutumi don tido ne daga mai shekara saba'in da wani abu zai zo sallah da ke masallaci saboda haka daga fadin nan sai ya yi mutane rabin da tuzuru wasu to sai na tuzuru kan kasar faɗuwa na biyu a ya fi wasu rabin shi sa da sauran da kuka kama na kawo masallaci kuma ka fadin sallah kana sallah in kana sallah ba abin da Allah zai ci wale ya fi su komai ba amma ka sai faɗuwa za a yi musu shi yana kama da gaggawa to yanzu shi zaka yana son mu da gwada bin ne a shi da ayyuki mu ne shi wani sahabi ne ya ga da sallallahu alaihi wasallam a cikin arziki kamar yanzu da muke jin sai sallallahu alaihi wasallam yana yi gaji masallaci su malamin su ce yau sai sai da tafiya ne sai zai tashi a masallaci sai ya zire magana ya ce wannan kuma annabi ne yake magana sai ya ce annabi ne yake magana so annabi ne yake magana da matarsa wanda mai suna wanda ya ce inna lillahi wa inna ilaihi na gaya ma wanda da kan ne kuma sai ka ce ka ga ta gina magana da kuma ta magana da wani ko ka gaya ka ce ne inda shi da ne ne ne ne adam ko da yake kace ne yin sa ba abu da yake kace Allah yana magana da wata mata ko ba ka ta wani za ka halaka shi za ka kira ka gaya wa ba ne sai ka shi ne yana gudu da shi dinin mu ne kullum abin da ke bukata ya sa mu tafi Allah ko ya sa mu yi wani abu da aikin zunubi ko na ko dai wani aiki ne wanda zai iso da shi wanda zai iso da kusa da shi ne domin da ba ya ce na neman abokan da jiya kamar yadda yake da wannan aya ko alhaji ne mai da adini min aji min a an mai da adini ala imani fa shi ma yi wala ta da tsare da shi ko cewa zan zo musu da musu zan zo musu da musu da da arewa da ko da ولكن ذلك أكثر وجاكين الله بكذي بركة أمور دي يوالي ولكن يا أيها الصلاة والمبيابة شيء لو أنا أمي أمي بجاي إن الله من أنت وقليل من عبادي الشكور تولي وانا أيها علينا شيء شيء أنا أقول شيء إن مطلين يدي شاكي أقوي ذي بلين أي يوم جازا وأنا أقول لها أقول سيكي يا رجونا سيكي أبا رجونا سيكي وانا وانا أي شيء وانا إن كده وين كون كده وين كده لا قوة أقوى don mutum ya tafi ya yi wa yanzu abin da baka tsawa da wani aika na zan da kuɗi saboda haka Allah ta baraka wata ala yake kuɗi a ce tsarin cewa halartu mun yahu shin za mu hannu ne da gani wannan aikin zai zaɓa su in hayi na yara a cikin wannan magana ta zama maganganu da biyu ko uku da akwai bukatar karanta su ko da ba su ne ba an ce Allah zai shafi wani agla shi giya kuma ita giya ita wanda take mamaye hankali suke rufe hankali sai ka ga mutum ya aikata wani abin da ba mai kyau wani a sakamakon shan giyar da yi. Dalilin da ya sa ka hada giya da yata domin shi ma yata musulmi suna yin tsoron tana samun kuɗi a yanzu ko kuɗi a gulinsu to suna yin sa. Kuma musulmi ne suke yi. To dukan su dai abubuwa ne marasa kyau an tsaye su kuma suna kawo wasanni kamar yadda ake gani kullum ina yi wani abuwa da su wurare ne na wasa mafi yayi ba musulmi ake su da ci wannan a bindin da ake cewa aka ce masa arbitu musagirin an masana shi daga jaza domin duk abin da ya kasance da jaza wani abu ne wanda ake kiyamarsa saboda an masana shi da aka mutane su kiyamace shi kenan shi kuma shi ne shi yake kawata da mutane irin wannan abubuwa dama shi shi yana kawata mana abubuwan da ne domin ma'aikata su Allah ya baraka wata ala ya ce kin kawai wanda ya tsiri idan muna shan idan muna shan giya ko musulmi na shan giya ya tata bai sani ina ma a an dawo da su ne a cikin wannan karatu na wa adam wa saniya Allah da gidi ya dawo da su ne na biyu li annaha allazani kana lil muslimin domin wannan ayyuka guda biyu su kasance cikin musulmi musulmi ne yake shan giya musulmi ne yake tata bi kilafin azabi wal azabi amma musulmi baya zuwa kan rubucinsa yana yawa rubuci da baya amfani sannan baya zuwa Allah da ke wannan allura a rubuta la a rubuta la musulmi baya wannan amma Allah bakin da ya hana su ne domin suna tare da juna za ka zama ya yi idan mutum yana yin sako za ka ga yana kusa da wajen din ne aka an karfafa wannan halittin ne saboda saboda wasu al'amura ina ma ta mana fara alƙali wa alƙali ko kawai imanin da bisa wani shaidani Allah bakin ya hada shan giya da jajen nan ne da kuma yi kuma kansu da daɗin nan da kuma ɗaukar allon nan da yake cewa a yi abu kan a yi nan domin dukkan su sai kare daga shi da sannan kuma ana su munetace su domin mai tuta su muji ba zai bala'i zai wuce kyawar da samun da rubu ba kawai imamu su daji a cikin da kasance wasu suna kanye mutum gaba ya ambaton allah kuma da yin sallah ko yake ayyukan adawa sannan suna makar da mutum kuma cikin gaba wa magana a biyayya والاستفهام التعليلي shi yawan istifhamu shi ne abin da ake cewa fahimtarwa ne na ta'alil kamar da malamin tafsiri suke fara ko a kawai min al'amari ya fi karfi ko ya fi zaiwa matuƙa a wajen umarni shi ka an nan wuki daga ma'ance an bayyana su da kuma sai hamil umuri da alƙabari ma'anar su ne da runa alha kamar shi ne abin da aya take nufi Allah ta baraka wata ala yana nufin cewa ila na bayyana muku abin da ke umarni cikin waɗannan abubuwa a wuraren قالتم منتقون لنا شرلاك عليه بغير أين هذا أنتم مقيمون عليها فلقد الوحيد وإذن طلب طلب لك أي كذا وأرزاق أمرنا أي كتير الوحيد يذكر الآية كل ينا بعد وارد ينا بعد وحيد وأن يجيني ما سوى إن كان أنت بجو وعلى الله الذين آمنوا وعلى الصالحات مغفرة على المسلمين in kuma kai an bari zo wai cewa wani yin duka sakamakon da za su zo wuta in duk za su zo zan ba in ba in ba kana cikin mutane wanda za su zo wuta da zuwa lokacin da aka kawo wannan shi ne abin da ake zai wata wai آية الوحيدة وعدولا وعدولا ذل
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واهزروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين.
نعم الله سبحانه وتعالى يقول السوى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واهزروا إن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وأن فدي guje hukuncin shan giya da hukuncin zata da kuma yi wa kuma kansu da yada makamantar su Allah mai daɗi da nace su an faɗi abin da kuma shi da yake kawo wa ya zai ba an tana shan giya ko ana zata duk lokacin da ka samu wannan daba ta shan giya ko daba ta zata za ka samu wurin kuɗa ne wurin tada hankali ne wurin abubuwa ne mara zaki Allah mai daɗi da nace su wannan ana kullum kai wanda kullum muke cewa al'ibatu bi ummi lafzi la yusaba ya faɗi wannan ba a ce ayi ta so gane kawai a maka ba ba idan mun shaka al'ummi ba da mu ake mu mun da muka tsore da muke karanta mu ko yanzu da zai goro zai mu yake da shi zai goro ku da magari ba ku sai mu tambaye ba ne Allah tabaraka wa ta'ala yace wa diulla ku wa annabi ku Allah tabaraka wa ta'ala ne ya wa diu rasula bi annabi sallallahu alaihi wa sallam wa hadu al-ma'asi ku ne ta abubuwan sabo inda wallahi ana da idan kun juya baya kai kiwa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya to alamu annama ala rasulillahi sallallahu sani cewa iyaka ne ba wa kullu yake manzon sai isarwa kuna kin bi isarwa shi albalagu bi isarwa wa bayni al-iqabu bayinu wa jazaku qalila ya idan isarwa wa bayni sakamakon kuma yana nan a wurin alhamdulillah mun gano da yawa kan wannan aya cewa lin ta'ala da jira'un sai mun gano wajen garda wadi wala wadi rasula wadi wala rasula lan abbas ya tafi alqur'ani abu abuwa guda da kullum Allah abin kiti da bare ba su ba ya ce akimu salatu zai ce wa hadu zakata ya ce wadi wala zai ce wadi rasula ya ce maka da rabbun Allah ta ku illa ya zai ce bil walidayni insana wa qul la wala tushriku bi shay'in wa bil walidayni insana lokacin Allah abin da ya ce ya ku dai iya ce wani rana kuka lana kuma illa yawo cewa ya yi umarni kan abota kowa yi mashi ba ake turginan ake da biyu da ake iyaye idan Allah kun yi cewa ne wala ba ne wasu in za ka yi Allah kun yi ya ka hada da annabi in ma Allah kun yi ba ya Allah da annabi kullu a tare suke sannan kuma idan ya ce ba ne wala ba ne wasu la ba kula da su ku bi shiya ba ki mutu za ka wato da kanka in za ka sai da sallah maka ba da zakka shi yasa sai ka rawa ayata dokin na kokarin ce duk mutum da yake bare ba da zakka ba zai yake shi domin Allah kake bai sallar ba sallah da zakka ba to adalci wannan ayoyin kullu suna nan da ne Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya ce wata zaratukum ala muhajjati albayda layluha kalqariha kalqariha kalayha la yajidu anha illa alim Annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon nan iyakan isarwa bai ma da nan a cikin maganganu masu tsayi lokacin da wani ayin ke cewa ya yi rasu da lima wasu da ne ko yin magana da yawa a kan wannan hadisin yana cikin cikin ilimin wannan hadisin min salatu sallama ya ce salatu kuma ala muhaddabi bai da na bar ku kan hanya da kasance fara tan zai ma ka da hariya daren ta kamar ranar ne da ranar da haske da dare ma da haske walailu haka da hariya ko lailu haka da hariya daren ta fara nan da limar hariya ko lailu ranar da baka wajen la ya ci zuwa na illa maliku ba wanda zai fata kan wannan hanya sai da kun ce alajeje wani da wani riwaya na cewa la ya ji ku anha illa maliku wani riwaya na cewa ba wanda zai karɓi da wannan hanya sai alajeje a wani ne ta rasu lalata zama yana cewa tarafi ji kuma yadda ba tsarfi bi lada da zuwa ba da abada kitabar lahi wa sunnati wa fi riwaya kitabar lahi wa idarki tarafi kuma ramar mu tarafi ji kuma yadda ba tsarfi na farko abin da ya kuka rike shi kuka rike gangan nan da zilomin ba da abadan ran wata ba a baya na ko da abin baya nan har abada kamar da bayani ne da mene ne ya rasu da layin ce kitabar layin da suna ce na farko ku littafi allah na farko suna a wani hadisi ko kuma wani riwaya na ta kitab Allah da ita da bar muku littafi na na bar muku iyalin gida na suna wani hadisi ya ce hali bai ji ka tsira jiloyin wata Allah da bihim da mutanen gida na kamar jirgin annabi Nuhu ne duk mutumin da ya kama ɗaya daga cikin su to lallai zai tsira dan ka bai ta kace shi me kake nufi ya rasu da kana tsammanin ruwan su ma na za ta gida wa a zamani kamar ya ba ka nan a'a ruwan kuma da zai ci duniya bayan ba da nan ruwan kuma na zunubai ne ruwan kuma na samu Allah ruwan kuma na kuma marasa kyau to babu wanda zai babu wanda zai ci daga cikin wani abubuwa na sai wanda ya kama ɗaya daga cikin jikokin da su ba ba ne saboda haka ne ma sura da suke cewa ina da na ga da kawasar ba salli da rabbi kawasar da shi a kwalarsa take tabbatar da cewa ne duniya da sula da kuma za su dawo da ba a duniya ko da bayan bayan da ila ya sula da ba a duniya domin ita surar surar kausari asin jin wa'in ne yadda rasu lalai tsallaba ina da abtau cewa kai mai kirkin baya ne saboda ne ranar da ɗansa da ƙarshen da ya rasu mai suna ibrahim rasu lalai tsallaba yana da ya'ya guda bakwai akwai zai da na abdullahi akwai zai da ibrahim akwai zai da na alhassan shi zai na ibrahim shi ne wanda ya rasu ƙarshe shi ne ɗan zai da ba da ya rasu kisiyyar ɗan da ya rasu zai da aisha ta ce alhamdulillah da tsallaba ya rasu lalai kuma kuna zuba da hawaye ko kuma mata ya zamu yi shi a ina so da hawaye ne domin to sai sallallahu alaihi ibrahim la kada sun je ga rasula da ya girma shi ma zai kasance annabi ne cikin annabawa ko cikin manzanni amma la baki ya riga ya kawai bayan ne annabi bare kada su kowa ba ai ga annabi ibrahim Allah baki ya zama da annabi isa ga annabi asali isra'ila annabi ga annabi abu Allah baki ya ba ya annabi ya ba ya ya ba ya riga ‘ya'yansa wanzar da rabe su. To shi ma Alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam da ɗaya daga cikin ‘ya'yansa ya gina ko ‘ya'yansa shi ma sallah ba zai naɗa shi ko zurfu annabi amma ya riga ya yi ce ya ce daga baya shi bare kawo da tuwo kowa. Saboda haka shi yana gido da baya. To ranar da yanzu su aiki gidan mutu da ba ku kullum suka rike sai mata mata kuma ba ku kullum za su yi. Shi ne Alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah ba zai ke ba shi kullum ba da rikon sirri ba ta tiliya yana ba shi a wuri illa yana da sauta. ya rasu da lamu ba ka kuma annabta to salli da rabbi ga wannan kai sallah ku soki da kuyi ka da ko da gowar ka da ko sun ci a lokacin sallah zai yi ne wannan suna da kuma wannan salli da rabbi ga wannan inna shahada ka wala shi wannan mutumin shahada ka ba ki da kan mutumi da yake kin karnan shi ne da yake ke baya ya riga ya tafi ya tafi kenan fara a tsara sai bai sunanta ko wani ke kama da shi ba in kana neman tabbatar waliyu ko shugabu ko gwadu ko abu ya ne ko abu lafi ba ka samu amma ya ne sallah da sallama da sahabbai za ka suna yin su ko dukkanin su ba iya saboda ka shi ma wannan yana daga cikin fassara kamar yadda wasu malamai suka faɗi ne na ya da
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيما قدموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين.
نعم، أنا سبحانه وتعالى يقول السوى ليس على الذين آمنوا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في إيمانهم إذا ما تطوع آمنوا وبالثانية ثم تطوع أذنوا ثم تطوع آمنوا ثم تطوع أذنوا الله يحب المسلمين لكن هذا وتعالى ليس أن الذين آمنوا وبالثانية تلاو تلاو أنا أقصد أن تسوى اسم وكما عدد ko zunubi ko kuma kunci wanda ya ɗauka daga cikin fasarorin yayi bai kasance a kowane suka kasance sun imani suna aikata ayyuka kyawawa في ماله الأول بسكتي أكلوا من الخمر والميسر قبل التعليم إذا مسكوا وآمنوا إذا سكت ورون الله وسكت ورون أي دون أيضا محرمات وآمنوا مسلم إيمان وأمن الثانية سكت أيضا لك الجريد ثم اتقوا وصلوا سكت ورون الله وآمنوا سكت إيمان سكت فتحت ورون الله لإيمان ثم اتقوا وآمنوا سكت ورون الله سكت يوجد أيوكا الله يقول المسلمين Allah ubangiji yana son mutane wa kirstawa bai ma'ana annahu yusibu bi ma'ana cewa zai saka musu ita wannan aya ta sauka ne lokacin da suke na abubakar da labarin suka ce ya rasu lalla ga shi ayar tana tafiya da ta tafi na zarko ɗan abubakar ba ba su sahaba ina maka da sayin sabai suka ce ya rasu lalla kai ba ki kwani na annabi na ba su wa kashe rikon kamar wa ba a imana ya za mu yi da mutane wanda kuɗin ƙonu ne musulmi musulmai musulmai suka mutu su riga sun sha giyar nan musu ɗaya da ta da ya zawo da su ina na kayan tabo suke cewa ai abin da ake nufi da abin da ake nufi da cewa wannan tutun gaba ne haramtawa ne da zan yi kuma Allah ta masala dai ta hada da zina abun nan kula ba mu laifi a wannan mutane cewa ba za su an da kuka rasa ba za su an da kuka rasa ba wata hada sun ita ko talatin wannan aya an samu ita tsawon har guda uku a cikin ta malamai sun kuma gano da yawa ciki na farko ne an ba su tsanta cewa duk wanda suka riga suka mutu kafin ta bar ayan Allah ne ya riga da ya yi musu wanda suke zaune yanzu suke zaune da hukuncin da tsara yake daga kansu da zai yi shi kenan sai aka ji dama dama malamai suka ce abin da ake nufi da wannan aya yana ɗaukar farkon rayuwa ita tsoron farkon da farkon rayuwar mutum ya ji tsoron Allah wata ne na biyu kuma alawa ta ke tsakiyar rayuwar mutum ya ji tsoron Allah wata ne ta uku kuma ƙarshe rayuwar mutum ya ji tsoron Allah an samu ita ko guda uku ke dabo wakila wasu wasu ka ce a na farkon nan yin bisa tsoron harama ta farko a ji tsoron aikata ayyukan haram kanko kanko ko yin dubure mutum saboda ya ji tsoron aikawa ke kafirci shi ne na farkon mutum ya ci tsoron aikata ayyukan haram da Allah mai jirgin haramta domin kare auka cikin kafirci kullum ana faɗi idan mutum yana mukami na farko islam ana masa yana ya fito da digiri da ba za ta ɗauke shi a Allah da yana tsalle ya ka yi wasa daga nan zai kuma bayan Allah ya kiyaye wasani na biyu a shubuhat mutum ya ci tsoron aikata shubuhat a hadisi da Allah sallallahu ya ce ila halala bayyinun wa ila halala bayyinun wa bayyana wa'dhu mushtabihatun la ya nuna tasiri min Allah ko to mutum sun aika da shi wa kawman hukumin bil muharramat saboda kai sun aikawa cikin haram na hukun kuma wa zalimu al mubahat tashi abin da aka halatta ne ba mutum ya kiyaye saboda kare auka ke shi ba wasu malamai suka ce na farko ita da wani shine mutum ya mutum ya mutum ya tsoron Allah tsakanin da tsakanin ubangijinsa na biyu kuma ya tsoron Allah tsakanin da tsakanin kan ransa ko karan kansa misali da kuma kuma mutum ya tsoron mutum ya ji tsoro Allah tsakanin da tsakanin mutane shi ne tsoro wasu malamai suka ce ya an da al'abda la yakun illa idza kana da ikhlasi ma bainahu wa bain Allah idan mutum ba zai kasance ya samu kamala ba sai ya kasance yana biyayya tsakanin da abin da yake tsakanin sa da ubangijinsa to wasu malamai suka ce wannan kenan sannan iya haka zai kasance mujahidan bayanan ko bayanan nafsi zai kasance yana yin kokari tsakanin da tsakanin ubangiji tsakanin da tsakanin karakarsa kuma muhajidan ala hukumi ba zai kasance kuma yana kiyaye hakokin yan hakokin bayan Allah shi ita wannan aya ne kullum kamar yadda karanta kuna ga gaya wa samun dinin salat cewa addinin musulunci akwai islam shi ne islamu na farko awon na biyu kuma iman kuma ta kawo arzikin kuma shi ne isafin na rufu abin da za a ya riga ya riga ma wasu cikin karatun kika da kullum cewa akwai islam akwai iman akwai islam wanda kowace yana sanowa uku kusa uku ko ne ya zama islamun islam ko islamun iman ko islamun islam an gama daya ko a yi imanin islam a yi imanin iman a yi imanin islam ko kuma a yi isanin islam إنسان الإيمان إنسان الإنسان عدنا وما نوجي إسلام وديك التوبة الاستقامة التوبة لا تعود لأوكو ونوجي إيمان يلا تسلق للمعنينة الإخلاق ونوجي إنسان وديك المناقبة المشاهدة مناقبة المشاهدة المعرفة شما أوكو كيرا وكما أتعلم abin da ake cewa akwanu rasulillah ko kuma a samu ahwanu rasulillah ko a samu amfani da su lilla shi ma zai ɗauka guda uku ko kuma a samu abin da ake cewa himatu a samu abin da ake cewa musulatu a سواء لك جواب الوجه وأن هو من أن يدعى أن تشهد الله وأن تقصد الله وأن أن تشهد الله وأن تقصد الله أن تشهد الله وأن تقصد الله أن تشهد الله وأن تقصد الله cewa tuhu ne ko kuma a tsawon wanda ke cewa kishin rufini da rufiti ne da rufu rufiti ne saboda haka ne ma wani mawaki yake cewa wani mushin islam wala ya ku wala ya ku kishin rufini hazun hibbina wanda rufi rufi ma da tsari daga cikin kashe ke ko kuma ka samu shari'atu da dariƙatu da hakikatu ko kuma ka samu a islam kimanin da sa game da waɗanda duk kuma za su yi zama wani har ya inda har maka tsaye wannan aya tana gaya mana cewa ne in mutum yana mukami na farko ga irin mukamin da yake yana mukami na biyu ga irin mukamin da yake yana mukami na uku ga irin mukamin da yake to duk inda yake sai ya tsaya iyalan ya kama da dai gwargwaro abin da ya gane ya aikata abin da bai gane kuma ya tafi malam domin ma kuma kulle zai ilimin alim saboda haka shi ne dai abin da aya take nufi wallahu a'lam. Thank you. turamin wurin ba da yi to ina ga za mu da kalla a nan gudun cikin Allah da ke ba mu lada suna da ke ga suna aya ta gaba da ina da ce wanda ina da janta ba to zai zama ci ya zama ci ko da kuma yi wata da zai zama ci don haka kullum muna kai mai dama zai ce wa muna cikin goma da biyu wanda Allah ba gidan shi mutane gafara Allah ba gidan ya sa mu samu gafara na ta saboda yake da yawan ibadu za mu shiga goma na uku da nan da ta take cewa inda ke su inda ke su ne da zai yi ashirin a wakin din cewa a nemi ko aikar dami da ya fi tsagari cikin birane da ƙarshe ƙarshen nan ko dai uku ko dai biyar ko bakwai ko tara shi ne ake jin su a wakin din ko dai ashirin da uku ko ashirin da ɗaya ko ashirin da uku ko ashirin da biyar ko ashirin da bakwai ko ashirin da tara a neme su a nan ko a neme su da jira Allah ku gidi sa da shi
Thank you.